إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله اتقوا الله أيها المسلمون فقد وجهت الشريعة الإسلامية أفرادها إلى العمل وحثتهم على التكسب وطلب الرزق وبينت لهم أن الكسب باليد خير ما يجمع وهو سبيل أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام وحذرت أشد التحذير من الاعتماد على التسول واسترجاء الناس والتذلل لهم لما يورثه من المذلة والمهانة في الدنيا والآخرة عباد الله لقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن العمل لكسب العيش هو دأب الأنبياء والصالحين قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق قال الإمام القرطبي رحمه الله هذه الآية أصل في تناول الأسباب وطلب العيش بالتجارة والصناعة وغير ذلك عباد الله لقد أخبر الله جل شأنه عن مهنة النبي داود عليه السلام بقوله جل وعلا وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟ وقال الإمام القرطبي رحمه الله أيضا هذه الآية أصل في اتخاذ الصنائع والأسباب وقد جاءت آثار متعددة حول مهن الأنبياء فداود عليه السلام كما سبق يصنع الدروع وكان لا يأكل إلا من عمل يده وكان آدم حراثا ونوح نجارا والقمان خياطا وطالوت دباغا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله لقد باشر الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام مهنة الرعي رعي الغنم فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم فقال أصحابه وأنت يا رسول الله فقال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة رواه البخاري عباد الله يقول الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين في كل مكان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك yan uwa musulmi a yau hudu tana magana bisa kan aikin kiwo mu sani yan uwa musulmi shari'a ta addinin musulunci ba shari'a ce ta masu zaman banza ba shari'a ce wadda take kwadaitar da masu biyarta bisa kan yin aiki na hannu da yin dukkan wani aiki wanda zai sa ka samu abincin rayuwarka da yin dukkan aikin da zai sa ka ruha kanka asiri a cikin wannan duniya yan uwa musulmi annabawan allah subhanahu wa ta'ala sun kasance suna yin aika na hannu daban-daban Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da wannan a cikin suratul furqan aya ta 20 yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi da muka aiko a gabaninka face ya kasance yana cin abinci kuma yana tahiya a cikin kasuwa tahiyar nan a cikin kasuwa kenan yana yin kasuwanci kenan wannan ke nuna cewa dukkan wani mutumin kirki wanda ya kasance kahin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ko manzo ko annabi ko duk wani mutum wanda yake na kwarai to bai kasance yana dogara akan roƙon mutane ba da kallon aljuhan mutane akan abin za su bada fi sabilillahi ya kasance yana neman na shi ne yan uwa musulmi imam al-qurtubi da yazo karkashin wannan aya sai ce wannan aya asali ne tushe ne wanda ke tabbatar mu da cewa dole mu nemi abin da za mu ci dole mu yi dukkan wani aiki wanda zai kasance ya ruha mu asiri a cikin wannan duniya na daga kasuwanci da aika na hannu da dukkan wani abu wanda zai taimaka mu 'yan uwa musulmi Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani mai girma har yau sai da ya zana mu aikin annabi dawud alaihi salam ya ce wa allamnahu sana'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum Allah ya ce mun koyar da annabi dawud kira ta irin wani kayan silke na yaƙi wanda za ku ɗora sanyawa don saboda su ɗora kare ku lokacin yaƙi a nan imamul qurtubi har yau ya sake dawowa ya ce wannan aya har yau tana nuna mu cewa duk irin kyawun halayenka da duk irin imaninka dole ka nemi wani aiki wanda za ka kasancewa ka aikata shi hamma malamai suke tattauna bisa kan cewa me yasa aikin annabi dawud alaihi salam kadai aka ambata mu a cikin alkur'ani sai suka ce yana yiwa dalilin da yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake banci annabi dawud da zance nan wurin saboda ya ce a cikin suratul sa'ad shi annabi dawud khalifa ne allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi a cikin ƙasa kenan tunda shi khalifa ne kenan dole a gaya mu aikin wannan khalifan na cikin ƙasa wanda allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora shi kenan dole a gaya mu irin aikin da yake yi kenan annabi dawud alaihi salam ba ci makwance bane ba to saboda haka asar sun zo daban-daban bisa kan irin aikan da kowane annabi ya kasance yana aikatawa kun ga dai annabi dawud mun ambata da cewa shi makeri ne kuma yana yin riga ta silke ta yaƙi haka idan muka zo na annaba adam alaihi salam ya tabbata cewa annaba adam manomi ne shi kuma haka annabi nuhu alaihi salam ya tabbata da cewa shi kafinta ne yana yin aikin katako lukman alhakim kaga shi mutumin kirki ne ba annabi bane ba amma ya tabbata cewa shi ya kasance tela ne to dukkan wa'annan aikan suna tabbatar da cewa annabawan Allah da mutanen kirki a da sun kasance suna aikata aika wa'anda suke na hannu ‘yan uwa musulmi mu sani da cewa idan muka ɗauki cikin aikan hannu a hudu ba waccan da ta wuce mun yi bayani bisa kan falala ta noma to za mu ɗauka falala ta kiwo a wannan karan mu sani shi kiwo annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa kowane annabi sai da ya kiwo dukkan annaba baki ɗaya kaf bai hidda ko guda ba shi yasa a cikin wani hadisi wanda imam bukhari ya rawaito hadisan abi huraira radiyallahu anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba ce mu ma ba'atha Allahu nabiyyan illa ra'al ghanam Allah bai taba aiko wani annabi ba face sai da wannan annabin yayi kiwo kuma kiwon na kananan dabbobi yayi ba na manyan dabbobi ba za mu ganin menene bambanci tsakanin kiwo na kananan dabbobi da manyan dabbobi menene bambanci da ke ko tsakaninsu su faƙala ashabuhu sai sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce mishi wa anta ya rasulullah kai ma ya manzo Allah kai kiyo faƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na'am eh yace kuntu ar'aha ala qararita li ahli makka na kasance ina yin kiyo ga mutanen makka akan wasu ƴan kudade da suke bani don saboda in ruha maka na asiri kenan wannan yana nuna cewa kiyo yana da wani matsayi nashi akwai wata falala ta musamman da ke gare shi ko kuma akwai wani matsayi na musamman wanda ke gare shi wanda ya kamata a ce duk musulmi ya tsaya diba ya gani menene yasa Allah yasa dukkan annabawa sai da suka yi shi abu na harko wanda za mu ɗauka a cikin ɓangaren falala ta kiyo shine akwai ayoyi waɗanda suka yi magana bisa kan kiwo a cikin alkur'ani mai girma yadda an samu ayoyi waɗanda suke magana bisa kan noma haka aka samu waɗanda suke magana bisa kan kiwo daga cikinsu akwai ayan nan ta cikin suratu al'a'la wadda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wallazi akhrajal mar'a wanda ya hitar da makiyaya makiyaya nan ana nihin makiyaya ta kiwo ta dabbobi haka idan ka taiwa nazi'ati Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa akhraja minha ma'aha wa mar'aha haka kuma ya ƙara da cewa mata'an lakum wa li'an'amikum jin daɗi ne gare ku da ku da dabbobinku akhraja minha ma'aha ya hitar da ruwanta daga cikinta wa mar'aha da makiyayarta kaga ba amince da makiyaya ba haka cikin suratu abasa hayyau Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mata'an lakum wa li'an'amikum bayan ya ambaci nau'uka na tsirrai da itace to haka za ka samu a cikin suratu hud Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha babu wata dabba wadda take bisa kan ƙasa mai tahiya bisa kan bayan ƙasa face arzikin ta yana akan Allah subhanahu wa ta'ala kowace irin dabba ce ko ta gida ko ta daji to wannan yana nuna cewa kiwo yana da nashi matsayi a cikin addinin musulunci shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala bai mance da shi a cikin alkur'ani mai girma ba ko ba komi ambata shi yana nuna irin falalashi da irin matsayin shi da nuna cewa kiwo wani ginshiki ne a cikin rayuwar al'umma da rayuwa ta ƙasa abu na biyu kamar yadda na ambata muku yana daga cikin falalar kiwo babu wani annabi sai da ya kiwo haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar bai hidda annabi ko guda ba bai hidda wani manzo ko guda ba ce sai wana da wana su abbasi ba a'a duka cewa aka sun yi annaba baki ɗaya a cikin wancan hadisin da makaranta falala ta uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar a kan kiwo me yasa saboda wani hadisi na ummu hane take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya same ta a wata rana ya ce mata ittakhidhi ghanaman fa inna fiha baraka ki ɗora kiwon ƙananan dabbobi a cikinsa akwai albarka wata ruwaya ta imamu ahmad yake cewa fa innaha taruhu bi khairin wa taghdu bi khairin su ƙananan dabbobi suna sabko da alheri kuma suna dawo maka gida da alheri wani hadisi sahihi ne ingantacce ne wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam cewa fa inna fiha baraka a cikinta akwai wani nau'in albarka kaga can bambanci shine can cewa aka yi fa inna fiha baraka a can babu alif wallam nan ma babu shi baraka dinnan albarkar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ambatawa na kira yake kawo ta kenan wata albarka ce ta musamman da ke da ko cikin su to shi yasa malamai masu sharhi da suka zo nan sai suka ce baraka din nan albarkan nan da ake nihi ana nihin na ma'an wa ziyada suna saurin karuwa mun gane sannan kuma suna saurin hayayyawa akalla za ka samu akuya tana haihuwa sau biyu a cikin shekara kenan bayan wannan bayan ka samu 'ya'ya za ka samu kuma madarar za ka unhwani da ita haka gashinsa ana aiki da shi ana wani unhwani da shi wasu ruwayoyi sun zo bisa kan cewa ita akuya dabba ce daga cikin dabbobin aljanna amma hadisin bai inganta ba bai da inganci amma menene yake da inganci shine alghanam kananan dabbobi baki ɗayansu suna da albarka haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kenan wancan sai ka bar shi wanga shi kadai ya ishe ka ya nuna maka cewa kananan dabbobi suna da falala ta musamman tasu haka yana daga cikin abin da ke nuna cewa kiwo na kananan dabbobi yana da falala mai girma yan uwa musulmi wata rana abu sa'idin al-khudri ya gamu da wani tabi'i ana ce mashi abdullahi bin abdurrahman bin abi sa'sa'a al-ansari abu sa'id al-khudri sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya gamu da wannan tabi'in sai ya ce mishi inni araka tuhibbul ghanam yace na ga alamun kana son kananan dabbobi wata takhizuha kuma kana da kasa kana kiwon su sai ce to ina maka wasiya guda fa aslihaha wa aslih ru'amaha kai kokari ka kyautata kiwon su fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul saboda naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya'ti ala nasi zamanun takunu al-ghanamu fihi khayra malil muslim wani zamani zai zo ma mutane kiwo na kananan dabbobi shine zai kasance mahi alherin dukiyar da musulmi ya kamata ya mallaka a ga wannan shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya keɓance kananan dabbobi da ambato a nan ciki yana nuna ƙarin falala bisa kan waccan da muka ambata yan uwa musulmi yana daga cikin falalar kiwon ƙananan dabbobi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa masu kiwon ƙananan dabbobi sun hina tsuwa da kwanciyar hankali hadisi na abi huraira radiyallahu anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen yaman sun zo mishi sai ya yabi mutanen yaman sai yake cewa a cikin magana yake ce al'imanu yamanin shi imani ɗan yaman ne haka kuma wal hikmatu yamaniya haka ita ma hikima 'yan yaman ce kenan mutanen yaman sun shahara da imani sun shahara da hikima yanzu sai ci gaba da cewa wal fakhru wal khuyala fi ashabil ibl alfahari da girman kai yana tare da masu kiwon raƙumma masu kiwon raƙumma girman kai ke gare su ba a ce duka ba annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya ce haka ba an ce duka ba a'a shi dai nan malamai masu sharhi sai suka nuna cewa nau'in dabbar da kake kiwo yana nuna yana taimaka maka wajen halayenka kai kenan mutum na ɗauka halayen dabbar da yake kiwo yadda raƙuma da dawaki suke da girman kai da ɗauka kai da takama to haka masu su suke ɗauka irin wannan ɗabi'a wannan magana annabi sallallahu alaihi wasallam ce yace was-sakinatu wal waqaru fi ahli al-ghanam natsuwa da biya al'amura a hankali tana tare da mutanen da suke kiwon ƙananan dabbobi akwai a girman kai muke gare ta takaman mai akwai za ta yi ko tumkiya ba su da wani takama da suke yi to saboda haka daga cikin halayensu akwai natsuwa to haka mai kiwonsu shi ma sai ya ɗauki irin wannan halayen na natsuwa to sai mu sake dawa cikin wannan hadisin annabi sallallahu alaihi a cikin wani hadisi ingantacce yana cewa duk mutumin da ke da gwargwaron kwarar zarra na girman ka ba zai shiga aljanna ba Allah kare mu to in muka dawo wajen natsuwa kuma da kwanciyar hankali da bin al'amurra a hankali akwai wani mutum ana ce mishi ashajju abdul qais hadisin yana nan a cikin sahih bukhari wa muslim mutanen shi da suka zo suka yi tawaga suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shugaban nasu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana da wasu ɗabi'o'i guda biyu wanda Allah yana son su ɗabi'a ta harko shine kana da juriya kana da haƙuri wal'ana kuma kana da natsuwa duk mutumin da ke da haƙuri kuma ke da natsuwa to masoyan Allah ne subhanahu wata'ala to irin wannan ɗabi'un cikin kiwon ƙananan dabbobi ake samun su kamar yadda wannan hadisin ya tabbata wannan hadisin imam bukhari ya rawato shi abu na shidda me yasa Allah subhanahu wata'ala ya hori annabawan shi da yin kiwo na dabbobi kuma ƙanana malamai masu sharhi sai suke cewa idan mutum yana kiwo yana koyar ɗabi'a guda biyu na harko ɗabi'a ta haƙuri bisa kan gudu da kame da jikinka ba komi ba da wahala makiyayi bai da girman kai dabba za ta ruga da gudu ya bi ta da gudu ya taro ta makiyayi bai ɗauki jikin shi bakin komi ba in yana da san jiki to dabbobin shi sai sun halaka wata rana to saboda haka kiwo na ƙananan dabbobi yana koya wa mutum yin haƙuri akan duwa halhalu na gaban jiki waɗanda za a iya yi sannan ɓangare na biyu kiwo na ƙananan dabbobi yana koya wa mutum yin haƙuri akan matsalolin su dabbobin ai dabba ba kala guda cika ke kiwo ba suna da yawa dabbobin akwai ƙanana akwai mayya akwai tsakatsakiya akwai dabba da za ta shi ba ta da lahiya akwai mai lahiya kuma duka ta za a yi ya za a yi kenan kenan dole makiyayi sai ya kasance yana da hankali na tsinkayen matsala idan ta taho ya za a yi kuma a magance ta a gaba yana iya samun matsala ta ruwa ya za a yi ya tanada ruwa ga waɗannan dabbobin nashi matsala ta abinci sai ya yi planification kenan in cikin daji ne akwai matsala ta dabbobi wanda za su kawo mishi hari kenan kaga duka hankalin shi sai ya koma ya natsu a wuri guda in bai natsu ba to akwai matsala babba wadda za ta biwa baya kenan wa'annan nau'ukan na haƙuri wanda zai zama annabi ya kira mutane shi ya hi cancanta da ya koyi irin wannan ɗabi'u shi yasa wani malami ya wani littafi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makiyayan dabbobi ya zama shugaban duniya duka baki ɗaya kaga dukkansu daga kiwon da suka fara suka iya haƙuri da mutane suka iya haƙuri da wahalhalu na gaban jiki suka iya gano matsala kahin ta faru suka iya magance wannan matsalan kahin ta faru suka iya tahiya da marar lahiya da mai lahiya da gurgu da wanda ke daidaitacce wannan abin shi ya ba su bas foundation ta yadda za su yi tahiya da mutane tahiya wadda take mai kyau yan uwa musulmi daga ƙarshe ibnu hajar al-asqalani ya gayi maganganun malamai bisa kan hikima da ta sa Allah subhanahu wa ta'ala ya cusa ma kowane annabi yin kiwon dabbobi sai ke ta alhikmatu fi ilhamil anbiya ra'il ghanam qabla nubuwa an yahsul lahum tamarrun bi ra'yiha alama yakfulunahu min alqiyam bi amri ummatihim yace yana yiwuwa hikima da ta sa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa annabawa suka dora yin kiwo na dabbobi tun kafin su zama annabawan ba yace dan su yi exercise su horu akan iya tahiya da mutane da iya jagorancin mutane saboda duk mutumin da ya haƙuri da dabba to zai iya haƙuri da ɗan adam kan wannan shine abin da wannan kuhul ba ta fita kosa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mu kurakuran mu wannan damuna ta mu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mata albarka duk mai nihin wannan ƙasa ta mu da shari'a Allah subhanahu wa ta'ala mai shirya ne ka shirya da shi in ba mai shirya bane Allah subhanahu wa ta'ala kan maganin shi marasa lahiya mana musulmi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lahiya mamatanmu na musulmi daga cikinsu akwai sheikh malam sani dan jato da ya riga mu a cikin wannan sati muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mashi da sauran mamatan musulmi baki ɗaya sai mu tsaye da sallah